له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyayena mata na wannan makaranta mai suna madrasatu khairun nisa a wannan gari na yamai babban birnin ƙasar Nijar a wannan unguwa mai albarka barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan yammaci a kuma wannan lokaci a farfajiyar wannan makaranta kafin na ce komai ina yin addu'a ta musamman ga wannan makaranta madrasatu khairu nisa babbar makaranta a wannan gari na ya mai Allah ya sa mata albarka Allah ya sa ta ci gaba da amfanar da al'ummar musulmi Allah kuma ya sa dalilin shigar ɗaliban wannan makaranta da wanda suke amfanuwa da ita dalilin shigar su gidan aljanna ke mai wannan makaranta Allah ya mata albarka ita ma malama ce yar gwagwarmaya mai isar da saƙon Allah Allah ya sa ko ta kwanta a cikin kabarinta a makarantar nan ta ci gaba da amfanar da al'umma ko kuma da kuka zo kuka zauna a wannan wuri ga matsi ga zafin rana kuka bar gidajenku kuka bar yayanku kuka bar iyalanku kuka taho don ku ji wannan wa'azi ina muku addu'a Allah sa kowa ya koma gida Allah ya yafe mai zunubin shi ina so na amfani da wannan lokaci na yi wani tsokaci na isar da saƙo gajere ba mai tsawo ba ina fatan kowa yana jin hausa nan awo ko ta ma zabarmancin ne za a yi zabarmancin an jima kaɗan insha Allah a buɗe kunne sosai a ji me zan faɗa zan yi magana ne akan wato ita mace ɗungurungun ɗinta wace ce mace yaya mace ya kamata ta rayu tunda wa'azin na mata ne ina miki wasiya yake uwata yake mai gida yake uwar 'ya'ya yake mai tarbiyya yake wacce zaki aure nan gaba ya ke mai jikoki da tattaba kunne da ke nake ki ji abin da zan faɗa ki mai da hankali akan wasiya ta gare ki da faɗakarwa ta gare ki kowace mace ana so ta mai da gidanta ya zama gida ne da wuri ne mai aminci wanda yake cike da soyayya da ƙauna da rahama da tausayi da jin ƙai da sukuni da haɗin kai tsakanin mai gida da 'ya'ya ba ta da hankali da rabuwar kai da masifa da ƙiyayya a tsakanin 'ya'yan gida ba ku yi ƙoƙari iya ƙoƙarinku ku inganta rayuwarku rayuwarku ta yi daɗi musulunci ya zo muku da tsari mai kyau in kun bi shi za ku huta babu wani addini da yi wa ‘ya mace tanadi rayuwa ingantacciya a nan duniya ingantacciyar rayuwa a lahira irin addinin musulunci ba za ku gane wannan ba sai in kuna zuwa makaranta kuna halartar karatuttuka kuna sauraron malamai suna yi muku wa'azi na musulunci abu na farko da zai taimake ki ki gina rayuwarki rayuwa mai kyau shine tsoron Allah duk matar da ba ta tsoron Allah to ina tausaya mata za ta yi wahala za ta yi rayuwa ta baƙin ciki za ta yi rayuwa ta damuwa rayuwar ɓacin rai rayuwar kunci rayuwar matsi ta kasa samun me zai mata daɗi ko da ku a ido ana ganin kamar tana jin daɗi ne ballagazazzun mata tambatsatsun mata watsatsun mata matan da ba su da tarbiyya matan da ba su da kunya matan da ba su da kamewa matan da suka ƙaurace wa hijabi matan da suka ƙaurace wa zaman aure matan da suke yawo a duniya ana kallon su suna yada tsiraicinsu waɗannan mata iyayensu ba su ci sa'an haihuwarsu ba sun sha wahalar naƙuda a banza karki yadda ki zama irin wannan mata da ba ta da tsoron Allah karki yadda ki haifi irin wannan ya mara albarka ya tambatsatsiya ya watsatsiya ya duk wanda ya ganta na kirki zai ce a billahi da wannan rayuwa tata ga sunan kuna kallon su ba sa kunyar Allah ba sa kunyar manzon Allah ba sa kunyar shari'ar Allah ba sa ganin girman mai girma ba sa jin wa'azi ba sa jin kira ba sa jin fadakarwa sun rungumi duniya ita ce rayuwa ita ce a ita ce z ita ce farko ita ce ƙarshe irin waɗannan mata iyayensu da suka haife su ya kamata a musu jaje ya kamata a yi musu ta'aziyya na rashin abin da suka haifa ya zama bai yi amfani ba ya zama ya shuka sharri ke za ki ji daɗin ki haifi ya ta zama bala'i a bayan ƙasa ta zama sharri a cikin al'umma? Yar da suke fada da Allah suke fada da addinin Allah? Yadda suke kyamar musulunci suke kyamar shari'a? Yadda suke kyamar zaman aure suke kyamar hijabi? Yadda ta ba da kanta mazinaciya, ‘yar matsugo, mai tallan kanta ga maza’ mai tallata tsiraikinta a duniya mai sharri mai fitina yanzu kina so ki haifi wannan ya to idan kina so Allah kare ki da wannan ki zama mai tsoron Allah ki zama mai bibiyar ubangiji ki zama mai sauraron wazi ki kadai ta Allah da bauta shi kadai ke da shi yake da yau shi yake da gobe shi Allah yake da sama shi yake da ƙasa shi yake da rayuwa shi yake da mutuwa shi yake rike da numfashinki kuma shi zai karɓi numfashinki wannan rayuwa ta shakiyanci ta shedanci da wasu daga cikin 'ya'ya mata musulmi suka jefa kansu wallahi masifa ce bala'i ne firgici ne tashin hankali ne kar ki shiga ciki ina miki wasiya ki zama mace mai tsoron Allah ki zama mai kulawa da zaman gidan aure kar ki raya gidanki da sabon Allah kar ki saba wa mijinki kar ki tauye tarbiyyar ƴaƴanki kar ki kar ki kyamaci makaranta kar ki zama irin wance da ta saba wa Allah Allah ya fushi da ita kar ki zama irin wance da ta saba wa Allah ta zama mai nadama yau la yanfa'un nadamu kar ki barna a gidanki har ki yi abin da za ki kashe aurenki wance ta yi ba daidai ba ta bi son zuciya ta ki tafi dokar Allah ta ki tafi dokar aure ta je mijinta ya sake ta ta zo tana nadama ta ce da mun haɗu da soyayya da ina son mijina yana so na yanzu kuma mun rabu muna uwa ka ubanka saboda an saka son zuciya ko dai miji yana son zuciya ko ita matar tana son zuciya ya ke baiwar Allah ihfazillah yahfazki ki kiyaye Allah Allah zai kiyaye ki ki kiyayi ubangiji Allah zai tsare ki Allah zai girmama ki Allah zai mutunta ki Allah zai kimanta ki Allah zai mai da ke wata ki samu mai kyau a duniya ki samu mai kyau a lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar iya biyayyanki ga Allah iya kusancinki da Allah iya saba wa Allah iya nisantarki da ubangijinki mahalicinki da haka ki zamanto kullun abin da yake gabanki kullun abin da kike so me Allah yake so kullun abin da kike ki me Allah yake ki ko da ɗan adam yana so idan kika ga Allah baya so ki ce ke ma ba kya so ko da zuciyarki tana so idan annabi baya so ki ce ke ma ba kya so ki haƙuri da zaman aure zaman aure ya gaji haƙuri ki haƙuri ki auren tunda Allah ya riga ya kaddara na na Hawwa'u ta auri na annabi Adamu kuma ta yi haƙuri da shi ya yi haƙuri da ita to ke ma ba shafaffiya ne da mai ba ba wankakkiya ne da sabulu ba da ba za ki iya taɓa samun damuwa da ɓacin rai a gidanki ba duk wanda ta ce ta yi aure wai ba za ta ga ɓacin rai ba ba za ta ga damuwa ba to ta nemi abin da ake ce da shi mustahil abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ya laifi da kin karanta tarihin magabata ya laifi da kin karanta yaya wance da wance cikin sahabbai da tabi'ai suka zauna da mazajen su suka yi haƙuri yau gashi suna aljanna insha Allah ana ta yaban su da alkhairi kar ki zama mai tsanantawa mijinki ghilza kar ki zama mai gujewa mijinki nufra kina ƙaurace mai gidanki a'a ki yi kokari ki kiyaye duk wani abin da zai fusatar da mai gidanki da duk kuma abin da zai fusatar da aurenki ya lalata miki zamantakewar ki dan ku aurenki shine jarinki ki kiyaye ya to yar uwata musulma duk abu na saban Allah ki daina yi irin abin da mata suke yau birjik tari da yawa ɗaya daga cikin su shine kin sallah rashin kula da sallah a cikin kumatan aure akwai waɗanda ba sa sallah suna riko da sunan musulunci kawai amma ba su damu da sallah ba za ta yi ta kallon tele talabishin ta ƙi sallah tana kallon wasan kwaikwayo da drama ta ƙi sallah tana aikin gida ta ƙi sallah wata in ta je gidan biki ma ba ta sallah akwai wacce ta ce ai ita in ta kwalliyar ta fita ta shafa fodar da ake shafa a fuska a ƙara wa hanci tsawo a ƙara wa ido kyau a ƙara wa baki kwalliya a yi wa kaza a yi wa kaza in ta make up ake ce da shi da turanci to ba a shafa wa fuskar ruwan alwala saboda da an wanke ado zai tafi idan wata ta yi lalle mai kyau ta shafa kafarta a hannunta sai an gama yinin bikin nan gaba ɗaya in ta yi wani ɗaurin ɗan kwali ba za ta kwance shi saboda sallah azhar ko la'asar ba a'a idan ta yi wani ɗaurin zani ko ta saka wani sket ko ta saka wani dressing ba ta bari ta taba shi saboda in ta yi ruku'i da sujjada kayan za su motsi ba ta yi Allah yana kallon ki da ya baki lafiya ya baki wadata kika yi wannan ashe kina da wani adon da ba za ki iya ganin Allah da shi ba kin yi asara kina da wani adan da ba za ki iya zuba ruwan alwala a fuskar ki ba kin yi asara akwai wanda mazajen suke rikici da su akan tashi sallah su bai dudu tashi sallah asubahi ta yi yadda kika san an zubar da bola a bola haka take a kwanci a zube ba ta tashi akwai wanda yayi yayi yayi ta rinka yin sallah ta asubahi ba ta yi in kin ga ta tashi ta fara shirya wa yara abincin da za su makaranta abincin makaranta yara ya fi sallah ku daina kin sallah ku daina jinkirta sallah ya ku iyaye na mata yan hada sallar azahar da la'asar yan hada magariba da isha'i haka kawai saboda hidindimin biki ko yawo ko shakiyanci ko haka kawai akwai mai danne-dannen waya waya ta hana ta sai sallah asara taɓewa masifa bala'i ya sauka a gidanki da waɗanda kuma sallar tana musu nauyi suna ganin wahala ce aka ɗora musu akwai wadda in ta fara al'ada munna take saboda ba ta sallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga zaman annamimanci ga zaman gulma mata da gulma mata da hada wuri mata da hada fada kashe aure in an ga aminiya da aminiya sai an raba tsakaninsu in an ga wata mijinta yana son ta tana masa ladabi da biyayya sai an san yadda za a koya mata shakiyanci da za su saba mijinta uwar miji kashe aure uwar amarya ziga yarta ta saba mijinta me ya haɗa uwar miji da kashe auren ɗanta me ya haɗa uwar amarya da uwar matar aure da ziga yarta ta fadare wa mijinta yarki ta dawo daga gidan miji ta kawo miki ziyara me yake miki ke kullum ba za ki faɗa abin da ake miki ba yanzu ke hajiya sai kin nemo laifi a dole saboda fitina tunda yarki bata ce mijinta ya mata ba ki rufe bakin ki ce alhamdulillah suna rayuwar daɗi amma wallahi akwai iyaye a cikin ku mata waya kuke bugawa sai kun tambayi wai me aka yi wa yarku na rashin kyauta don ku yi faɗa ku yi bala'i wala tajassasu ku daina bincike in yarki ta zo shiru to ke ma shiru in ta kawo complain ta kawo matsala ba ta haƙuri ki ce ki haƙuri kin ga babankin nan nima haƙuri nake da shi ke ma ki je ki haƙuri da uban ƴaƴanki ki ce mata rayuwar aure haka ta gada sai haƙuri sai da na haƙuri na haife ki amma kun shagwaba ƴaƴanku kun lalata ƴaƴanku kuna goyon bayan ƴaƴanku akan rashin gaskiya ba su da ladabi ba su bin mazajensu ba su son zaman aure ba su da da'a sun mai da mazajensu kamar abokanansu kamar kannansu kamar yaransu idan suka kawo muku kuka sai ku goyi bayansu wata uwar ma da aka zo aka gaya mata matsalar yarta a gidan aure fashewa ta yi da kuka ta ta sha ta sha kuka yar ba ta kuka ita kuma tana kuka saboda shegen gulma ta rikita mata tunani da waɗanda suke ziga 'ya'yansu je su fandare mazajensu kar ki yarda ke ba baiwa ba ce a zo a tara miki yar wata katuwa ta kashe aurenta an bar ki da wahala yau ke ce kicin yau ke ce kaza yau ke ne wahala yau ke ne wahala ke baiwa ce ai ba ai aure ba bauta bane ai kaza kaza kaza wannan wai uwa ce take gaya wa yarta na'am aure ba bauta bane amma kuma in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha idan kuka kyautata kun kyautata wa kawukanku idan kuka munanta kun munanta wa kawukanku wallahi ina gaya miki hajiya ribar ki a rayuwarki shine zaman aurenki duk wanda ta kashe gidan aurenta da masifa da bala'i da kwaramliya da tada hankali haka za ku ganta a gigice ki yi kokari ki dawo da mijinki hayyacinsa ki yi kokari ki gina gidanki gidan haƙuri gidan kwanciyar hankali gidan nutsuwa gidan bin Allah gidan bin shari'a to sai ke rayuwa ingantacciya sai ke rayuwa mai daɗi ku daina giba ku daina namimanci ku daina riya ku daina zuga ƴan uwanku su kashe aure wai wata ta zo wai mijinta suna zaman lafiya shekara shekaru ba a taba jin su ba amma dai duk yadda aka yi cutar ki yake hakuri ce da ke hakuri ne da ke wai tun da aka ji shiru wai yana cutanta ne wai ita mai hakuri ne ai wacce kan ko yatsa aka sa mata a hannu ai ba za ta tauna ba azzalimin miji ya samu mai haƙuri sai cutar ta yake yi to tunda ta yi haƙuri ko da yana cutar ta ai akwai lada a gidan aljanna tunda bata faɗi me aka yi mata ba ke kuma ke ce mai fitina akwai wacce take duba zanin yar uwarta ta ce wu har yanzu ban canja miki zani ba akwai mai duba takalmin ƙawarta ta ce wu wannan batun na ɗaukan aurenki ki akwai wanda ta je ɗakin ƙawarta ta ga ɗan zanin gadanta da gadanta ta ga falonta ta ga kujerunta ba a canja sababbi ba wu ba ya canja miki duk shekara ai ni mai gidana duk shekara sai ya canja dole ana gama sallan layya sai an canja mun gado sai an canja mun kujeru sai an canja mun kaza akwai wanda tayil ɗin ɗakin ma sai ta sa an bare shi an sa sabo na'am mijinki yana da hali yayi Allah masa albarka ita wacce Habiba mijinta bai da hali dudufa mijin talaka ne kandafa mijinta lebura ne yalwafa mijinta dan kwadago ne fatima fa mijinta malamin makaranta ne hiyaratu fa mijinta gadi yake yi kullu fa wallahi mijinta a tasha yake ba da ke nake ba fa ai ku mutanen Nijar ba ku da kande ba ku da kulu ba ku da ziyaratu ba ku da wani wannan duk matan Najeriya ne to ba da ku nake ba abinda nake so na kai ki gare shi wata mijinta yana da babban gida yana da hali Allah ne ya kaddara ya kai ta wurin wata kuma mijinta a gidan kara yake gidan kasa ba daidai bane ki rinka hana rayuwarki da wannan kawar taki ko da kin fita cin jarrabawa a makaranta kai ba mamaki ma kin fita kyau kin fita jikin mata kin fita kaza kin fita kaza amma ke kuma Allah ya kai ki gidan haƙuri ita kuma Allah ya kai ta gidan yalwa da wadata zalika fadlullahi yutihi man yasha'u wataƙila za ki gwangwaje a gidan aljanna ki ganki a sama ku daina kwatanta rayuwar ku ta aure da rayuwar gidan ƙawayenku ki daina kwatanta atamfa da hijabin da kika sa mai tsada da irin na ƙawarki mai saka mai araha ku daina kula da cin abinci da ake a gidaje daban-daban ku ce gidanku masu yanci ku rinka sa mazajen ku suna cin bashi kuna jefa su wahala da kuncin rayuwa ku daina ku yi da'a kuma ina ja muku kunne ku yi taka tsantsan da kafafe na yada labarai facebook tiktok akwai matan banza wakilan yahudawa masu taimakon arna wanda ake biyan su turawa ke biyan su kuɗi suna zuwa suna magana da yaran ku suna magana da hausar ku suna cusawa da turanci wai su wayayyu ne suna kiran ku cewa ku fandare wa namiji suna cewa karki yadda namiji ya danne ki karki yadda namiji ya ce ki kaza in ta kashe miki aure ita tana ingila ke kuma kina ƙauyen ku ki je ki tambayi zawarawa zaman zawarci da suke yau kafin a sami mijin aure ya za ki haɗa rayuwarki wacce tana Faransa, wacce tana Ingila, wacce tana Amerika, turawa suna ba ta kuɗi, ta lalata miki rayuwarki ta aure, ta hana ki bin addini, ta hana ki bin Allah. Ki zo ki koyi da maganar da take faɗa, ta kashe miki aure, ta hana ki albarkar aure. Ki zo ki zauna bata baki jari ba, bata miki kaza, bata miki kaza ba. Ku daina ruɗuwa saboda a wayoyinku a cikin ɗakunanku. a cikin mayafinku a cikin bargon kuke ganin irin waɗannan mata wallahi ba matan arziki ba ne duk abin da malaman addinin musulunci suka yi bayani da zai inganta rayuwarku ta aure mu a matsayinmu na musulmi waɗannan tsinannun mata marasa albarka tambatsatsu wanda Allah ya kwashe wa alheri suna nan ba su da aiki illa su zuga mata su zo suna fandarewa aure suna fandarewa gida suna fandarewa dokar Allah su ƙaryata ƙur'ani su ƙaryata hadisi su ɗora ku akan keken bera su ɗora ku akan gaibu su kai ku su baro bayan kun shiga matsi bayan kun shiga kunci bayan kun kashe auren ku bayan kun zagi mazajen ku bayan kun tozartar da mazajen ku sai kuma ku neme su ina suke daman a waya kuke ganin su ba ku san inda suke ba ta yi kwalliya ta yi ado ta bayyana tsiraici ta cire hijabi ta cire niƙabi ta bayyana gashi ta bayyana kaza tana kokarin bayyana kyau amma Allah bai ma ba ta kyan da za ta nuna a duniya ba ga ta nan kamar an tofar da yawu ba ta da kyan gani ba ta da albarka amma ta kware wajen saba wa Allah da ziga mata na kware da suke zaman aure har cewa ake matanmu na arewa matanmu musulmi sun an danne musu haƙƙi an yi musu kaza an tozartar da su an cuce su an yi kaza wallahi duk yan kwangila ne wallahi aiki suke yi ma wasu biyan su ake yi ba kyauta suke yi ba kar ku tsammanin kaunar ku suke kar ku tsammanin son ku suke babu rayuwa mai daɗi irin rayuwar da za a jawo miki a ce Allah ya ce ai kaza annabi ya ce aikata kaza ki kula da wannan ku daina tozartar da junanku da girman kai da nuna isa mace idan ta samu babbar inuwa hankalinta ya kwanta gani take kowa a ƙasa yake ita ce daban ki daina ganin kin fi wance ki daina ganin matsayinki ya fi na wance يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun Allah yake masu imani kada wasu mutane daga cikin ku su rinka izgilanci wa wasu saboda Allah ya miki rufin asiri kina aikin gwamnati kina samun albashi kin auri miji mai hali dan siyasa ko dan kasuwa ko basarake ko mai arziki ko mai kaza ki rinka tafiya kina kumbura ke ke kadai kamar zaki fashe da ƙyar kike taka ƙasa wala tamshi fil ardi maraqa innaka lan tahrika al arda wa lan tabluga al jibala tula kan mutum ya rinka tafiya a bayan ƙasa yana nuna isa yana kumbura yana takawa ɗaya bayan ɗaya ana gaishe shi yana ganin shi wani karshen ki ƙasa rami za a binne ki a ɗora miki tukunya a ɗora miki azara a sa miki ƙasa tsirara ba riga ba wando mala'ika ya zo ya zaune da ke tambaye ki min ha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى cikin ƙasa za ku koma a ciki za ku rayu to dan me za ki rinka girman kai mijinki yana kiranki yana baki umarni kina kina wani tsaki ni za a gaya wa kaza mijinki ya dawo baki zuwa ki gaishe shi saboda kin fi shi takardar karatu mijinki yana magana kina masa tsawa a cikin ku mata akwai masu daka wa mazajen su tsawa talla ka rabu da ni talla ka kyale ni ba zan yi ba kai ki fita wallahi sai na fita kai din banza wani dunkulalle da kai gajere kamar magi wai mijinta take zagi ta ce wai saboda gajere ne wai dunkulalle wai kamar magi wata cewa ta yi wa mijinta ka sake ni ka sake ni ka sake ni ka sake ni ka sake ni in ka sake ni ina da wanda suka fi ka dubu kafin na gama iddawa na samu masu neman aure na in ka isa ka sake ni shi kuma sai ce baran sake ba wulakanci kuma fakariya take rayuwar zawarci ki je ki tambayi zawarawa su gaya miki wallahi tambayi zawarawa yanzu zan ba wata bazawara minti biyar a nan ta zo ta yi muku rayuwar zawarci za ku sha mamaki rayuwa ce marar daɗi rayuwar rashin miji rayuwar neman miji duk wacce ta samu mijinta na aure ta lallaba Allah ya sa su mutu lafiya Allah ya zaunar da su lafiya ta yi wa 'ya'yan tarbiyya idan juninki ke faɗa ne a kashe miki a ke kashe aure wannan ƙananan yaran da kika haifa wace yarinya ne budurwar titi da za a auro ta zo ta rike miki waɗannan yaya ki gaya min ita wace ce idan kina ganin zaki kashe aurenki saboda kina da zuciya kin fi mijinki ko kina ganin kina da kyau ko kina ganin kuna da hali to ƴaƴan da kika tara masa yimun yimun yimun waɗannan ƙananan ƴaƴa ƴan shekara shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya ko yarinya budurwa balagaggiya uwarta ta kashe aurenta ta tafi wani gida za ta je wani aure zaki mai daɗi ƴarki budurwa tana wani gida kishiya tana gana mata azaba kina tsammanin mai gidanki zai auro miki in ya sake ki zai auro miki wacce za ta riƙe amana wannan ƙananan yaya na sha gaya muku iyaye mata wani lokacin ana haƙurin zaman aure ba wai dan ana jin daɗin auren ba ko dan ƴaƴan da aka tara wata ta zo ta ce malam zan kashe aure na wallahi zan rabu da shi malam na gaji da auren nan wallahi bala'in sa yayi yawa na ya uku wallahi wallahi na ce ke ki natsu ki nutsu ta gama kukanta tas na ce ya yanki nawa da shi ta ce tara shekarunku nawa mun kusa talatin na ce ke yanzu kina tsammanin in za a kasa ki a kasuwa a matsayin bazawara shekara nawa za ki baki auru ba yanzu bazawari fa idan ya zo neman aure gidanku ba duk kwalliyarki duk adanki kallonki yake sama da ƙasa yana gani ina ne mu kaɗai a jikinki ina fasalinki ya canja wani ya zo neman aure ya dube ta ya dube ta ya ce hajiya yanki nawa ta ce a ba yawa biyar ne ya ce biyar ya ce sai an jima wallahi bai zai sake dawowa ba yawa yawan maza ku mata ku gane yawa-yawan maza ba don Allah suke yin aure ba. Mace ki gane namiji yawanci ba yana yin aure ne don tausayi ba, yana yin aure ne don biyan bukatarsa, yana yin aure ne dan abin da ya gani a jikinki yake sha'awa yau Allah ya kawo mu rayuwa namiji yana son ki amma baya son ƴaƴanki wata tace malam mijina ne ya mutu ya bani da ƴaƴa ya bani da dukiya mai gida na aure ne tace malam ni nake biya wa ƴaƴana kuɗin makaranta mai gida na ba shi yake biya mun ba tace da aka zo yin kuɗin cafane bayanin abin da za a ci a wata sai ce lissafa abin da ƴaƴankin nan guda kaza za su ci nawa za su ci lissafa abin da ke za ki ci da ni da ƴaƴana ta lissafa da ta lissafa sai ce to gana wannan shine wajibi a kaina zan ciyar da ke zan ciyar da ƴaƴana da ke samu a gidana amma wannan ƴaƴan wani ƙato ne uban su fa ya mutu amma ce ƴaƴan wani ƙato ne tunda suna da kuɗi ke za ki rinka ciyar da su alfarmar da zan musu kurin su rinka kwana a gidan nan ta ce wallahi ni nake bin school fees din yayana kudin makarantar yayana duk wata in mai gida na yi cafane ni ma sai na yi cafane na waɗannan marayu wannan fa sune mazan wannan zamani ana son ki za a aure ki ana son kuɗin ki amma ba a son yayan ki kuma ba za a taimaka miki ba wannan mijinta ne ya mutu yaya za ta yi kaddara ta zauna haka ba ta yi aure ba a ce tana zaman banza ta je ta yi aure ta shiga cikin kunci da damuwa to yaya za ki zo da mijinki kuna zaune saboda yar larura da wani halinsa da bayi da kyau ba za ki iya haƙuri da shi ba kun yi haifi ya'ya bakwai takwas tara duk kin yi haƙuri sai za ki kashe aure to ki je ki zaman aure na shekara nawa a gidan waye kuma kullum in an yi mana fatawa akan kashe aure mukan duba cutar da miji yake yi mata sai kuma mu duba idan ta kashe auren ina za ta wallahi ba zan iya irga adadin matan da suka tambaye za su kashe aure cutar da su ake tabbas to amma da mu naga in na ba da fatawa ta kashe auren yau za ta kashe auren amma ina za ta je wata ta zo ta tambaye ni za ta kashe aurenta mijin yana zaluntar ta iya zalunta abun a kama shi a masa shegen duka inda alƙalanmu suna adalci ya kamata su ɗaure wannan mijin amma da na tambaye ta ina babanki ta ce ya mutu ina mahaifiyarki ta ce ta mutu kina da yan uwa tace gaskiya malam ban da yan uwa dan uwana wani guda ɗaya ne kuma ni nake taimakon sa yanzu nace to yanzu idan kika kashe auren nan ina zaki je tace wallahi malam ban san inda zan je ban da gidan ma da zan je dan an raba gadon gidan iyamu duk ma sun mutu ba kowa ni dai malam kashe auren nan zan nace to in kin kashe auren ina zaki je ba ansa nace to ina baki shawara tunda yanzu dai baki mutu ba bakin ciki bai kashe ki ba to ki ci gaba da haƙuri a ta yin addu'a kuma mijin nan a kira shi a yi masa nasiha a yi masa faɗa ki lallaba ki kula da waɗannan ƴaƴa kar ki zauna zaman wahala zaman kunci zaman damuwa zaman ina za ki sa kanki to irin waɗannan abubuwa suna nan barkace abu na bakin ciki da ɓacin rai da damuwa irin yadda ake azabtar da matanmu a cikin gidaje ana musu abin da bai kamata ba wata tana da dama za ta iya kashe aurenta tana da wurin zamanta kuma tana da manemanta ba ta da damuwa kuma ƴaƴanta ba za su ba za su wulakanta ba wani mijin ma shi zai ce tattare ƴaƴan ki tafi da suna bar miki dan bana son wahala idan kina da yadda za ki rike su wannan ba laifi da dama dama amma ki zo ki gudu ki tafi ki bar ƴaƴanki ana maida su almajirai alhali suna da ubansu wallahi ba daidai bane ki ƙara tunani ƴan uwana mata ku guji shiga kasuwa ba tare da ka'ida ba ba tare da larura ba matan annabi sun ruwaito hadisi suka ce amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah na khuruja illa li haja annabi ya umarce mu kada mu fita daga gidajen mu sai da bukata Allah ya ce mu zaunar da ku inda muka zauna a gidaje askinu hunna من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن a zaunar da ku ku zauna a gida ku kula da tarbiyyar yaya ku kula da tarbiyyar mai gida ku yi karatu ku yi ilimi ku je makaranta amma yawo bin kasuwanni da bayyana tsiraici da karaskiya da maza hada kafada da kafada da namiji a daki jikin namiji namiji da kinaki ku haɗu a mota ku haɗu abin hawa ki hau bayan bayan moto bayan acaɓa ya goya ki kullum kina kan titi kina yawo ba tare da bukata ba ba haka Allah ya ce ba cewa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله وإنما يريد الله أن يذهب عنكم ال- ال- الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إن الله كان لطيفا خبيرا Allah ya ce ku zauna a gidajenku can mace tana gidan mijinta wallahi wannan matan da kuke gani a titi wallahi ba jin daɗi suke yi ba masu rayuwar turawa masu rayuwar kafirai e ta yau jin daɗin mace tana gidanta ki ci ki sha ki yi wa ƴaƴanki tarbiyya ki kula da mai gidanki haka Allah ya zaba miki kuma ki mutu ki shiga aljanna amma wahala wata ta je ta kama aiki na wulakanci aiki na tozarta aiki na saba wa Allah aiki na bayyana tsiraici aiki na kebanta da maza ki tozartar da 'ya'yanki a gida kina neman albashin da bai kai ya kawo ba kin je kina karban albashi kuma 'ya'yanki tarbiyyar ta lalace ba su da uwar da za ta musu abincin rana da na dare sun ɗauki shekaru a haka in kin ji yarki tana tsallakawa makota suna neman ta karki zargi kowa kisa muke ƙarfafawa mata sana'a a gida sana'a ku kula da sana'a saide saide kulle kulle abinda za a sayar makota suna siya yana da albarka da abinda za ki ɗora ma a social media a gani a zo a siya yana da albarka amma ya wace ya wace da rakin zaman gidan miji ba abin da yake jawo mace illa wulakanci a rayuwa da tozarta. za a wayi gari ki ɗauki shekaru ‘ya'yanki ba su amfana da ke ba an bar tarbiyyar yara ana tarbiyyantar da ‘ya'ya tarbiyya ta turawa an kiya kai su makarantar islamiyya an kiya kai su gurin wa'azi da za su ji Allah ya ce annabi ya ce wai ke kullum abin da kike sha'awa ki tarbiyyantar da diyarki ki tarbiyyantar da ɗanki tarbiyya ta kafirai ba tarbiyyar musulunci ba yau yara tun suna ƙanana ake haramta musu saka hijabi ba sa so su sa hijabi ba a koya min sa hijabi ba saboda ana gaya min sa hijabi ci baya ne sa hijabi kaskanci ne sa hijabi tozarta ne wallahi Allah sai ya tambaye ki akan wannan yaya duk wacce ta yi naƙuda ta haifi ɗaya biyu uku hudu ki sani sai kin tsaya gaban Allah Allah ya tambaye ki akan wannan ya ayyuhal ladina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وسوف تسألون za a tambaye ki za a tambaye mai gidanki waɗannan ‘ya'ya amana ne a gare ku kuma Allah bai zai bar ku ba mata da yawa sun lalata rayuwarsu sun manta da ‘ya'yansu jin daɗinsu kawai suke tunani amma ba sa tuna bayansu akwai matar da mijinta ya mutu ya bar mata ‘yan mata ‘yan mata matasa sai aka gaba ta aure ba aka ce hajiya yaushe za ki aure ta ce wo ina ni ina aure ta ce ina zan tafi gidan aure mijina ya zo yana faɗa da ‘ya'yan nan ba zai ɗauki nauyinsu ba wanda zauna a gidan babansu su gama makaranta in musu tarbiyya sai na ga na kai su gidan miji wanda yake so na ya zo ya neme ni mu ƙarasa amma yanzu ba zan tsallake gidana yarinya ta ‘yar shekara sha hudu sha biyar yar sha bakwai sha takwas tana ganiyar za ta yi aure budurwa in tsallake gidan ubansu da ya tafi ya bar mini in tafi gidan wani ina kwana in je in kai su can ƴaƴan mijina suna neman su in bar su a nan su wulaƙanta in kai su can ko ba tuhumar zargi ba za a iya kula min da ƴaƴana ba wannan haƙuran kama sana'a sai na tabbatar na aurar da waɗannan ƴaƴa sannan in zo ne aure ai mun haƙuri duk wanda izo neman ta abin da take gaya masa kenan in ya matsa sai ta ce to sai dai ka zo ɗauki kwalinka ka zo gidana ka kwana ina kwana da ‘ya'yana kuma ka kula da ni ka kula da ‘ya'yana ka yadda sai ce a hajiya haka ake rayuwar na ce hajiya ba ki laifi ba ni ban ga laifinta ba sha'awa ce ta haifi ‘ya'ya biyar shida bakwai takwas tara goma yanzu sun kai ganiyar aure suna jami'a suna university wasu suna gama sakandare ta tsallake su saboda auren sha'awa ta je ta yi aure na sha'awa a gidan wani ‘ya'yanta su zarta a zo ana ɗaukan ‘ya'yanta mata ana yawo da su a cikin unguwa ana lalata mata wanda ta tsaya ta kula da su ki kula da kyau abu na ƙarshe ina muku nasiha akan kowace mata ta san mijinta ki karanta mijinki karatu na gaske karatun tanisu me yake so me baya so me mijina yake so zan yi kokarin masa abin da yake so me yake sa mijina yana fushi da ni in daina yi na sha gaya wa mata kullum in kuna so ku more wa namiji ki karanta shi gane duk abin da baya so ki kau da kai duk abin da yake so yi kokari ki kwatanta wallahi sai ki shekaru bai ce miki komai ba bai da bakin da zai zage ki saboda ai baki masa abin da zai zage ki ba bai da bakin da zai daka miki tsawa saboda baki masa abin da zai miki tsawa ba sannan ki rungumi haƙuri in baki haƙuri ba mazan wannan zamani ba a iya zama da su ba haƙuri wallahi ko malami ne na addini ko ustaz ne mai gemu ko mai jan aya da hadisi ne wallahi sai kin yi haƙuri da shi ballantana dan duniya da kika je kika aura wanda shi ba ma ruwansa da Allah ba a kawo masa magana Allah duniyanci kawai kuka haɗu kuka yi auren ku dama wannan duk bala'in da kika girba to ke kika jawo ku san mazajen ku ku san halin su ma za yuhibbu wa ma la yuhibbu me yake so da baya so ki kokarta ki aikata ma ya karahu abin da yake ki yake kyama baya so ki kokari an tashtanibihi ki guje shi ki sani cewa ba a yi wa wani da'a wajen saban Allah duk inda kika kai da san mijinki karke yadda ya saki saban Allah komin soyayya kada ya sa ki saba wa Allah kamar wanda zai zo yana neman matarsa ta dubura ya ƙi neme ta ta gaba yana saduwa da ita saduwar luwaɗi karki masa da'a haram ga wanda zai sa ta tafi ta ba hijabi wani ya ce wa matarsa ni fa ba na son hijabin nan gyale kawai za ki sa ki fitar da ki komai da komai karki masa da'a saboda Allah ya ce يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما kamar miji ya neme ki kina azumin farilla ya karya miki mun sani da yawa a cikin maza akwai wanda suna cutar da matansu shi azumin ma bai damu da shi ba saboda fajiri ne wata ta zo take mu wallahi wallahi malam mijina na ji wa'azinka wallahi malam bai damu da azumi ba da ramadan wallahi sai ya bugo mana waya sai ce ina abinci na ce anaji abinci kuma don ga gafara kabarin mu da dake don ga mu abinci na tace wallahi malam kato da shi kaya guda yara suna can sheme sheme a daki haka zai zo ya ce a kawo masa abincin sai shiga daki ya cinye a gaban mu tace malam haka nake zaune shi shekaru aru aru tace sallah ko dama za a gama kiraye kiraye sallah anguwa baya fita sallah ƴaƴansa sun sani ubansu baya zuwa sallah kwanan nan ma wata ta mun fata ta ce yau muna da shekaru sama da wajen tara da mijina bai taɓa yin sallah asubahi ba akwai matar da take mun wallahi tallahi malam mijina yau shekaru mun haifi yaya har sun balaga ban taɓa ga ya ɗauki qur'ani izu sittin ya buɗe da sunan yana karatu babu ma qur'ani a ɗakin mijina gaba ɗaya ba qur'ani izu sittin suna nan barkate ki ga namiji ko karatun qur'ani baya ko da azumi da ake na neman ladan nan baya yi baya tashi da dare ya sallah ya muku addu'a Allah muku albarka baya fita masallaci jami'i tace mijina baya zuwa jana'iza da an bugo mai an ce an yi mutuwa sai ce ai ta damu mutum da safe wai a ce tafi jana'iza za ka zo ka mutu ai kai ma sai an kira mutane da safe a zo a binne ka kuma a ƙi zuwa a binne ka akwai matan da suke zama da irin mazaje fajirai fasikai akwai matar da tace mu wallahi wallahi wallahi malam mijina mazinaci ne tace ba ƙarya na masa ba ya sani na sani da na takura ya ce ke ma ki je ki yi in kina so wallahi idan na gaya muku damuwar da mata suke ciki wallahi wata in kin ga zaman auren da suke yi zaman bagin ciki zaman bacin rai ta kashe auren ta rasa inda za ta je ta zauna da shi ta zauna da zaman bala'i ta ce malam ni babban bala'in da yake damuna kai ya je ɗebo cuta isa mu wata ce miji na dan kwaya ne idan ya zo yana walin waiwai bakinsa giya yana doyi haka zai zo yiwu kaina da daddare ta ce malam masa da'a a haka wata ce na gama haɗa kaya za a yi aure za a yi komai da komai mai gidana ya zo ya ce min to ki haƙuri ni dan shaye shaye ne karki mamaki dan kin ga kwalbar giya a ɗakin ki karki mamaki dan kaza amma wallahi matan nan saboda raunin su bugowa malamai suke suke tambaya cewa ya halatta su irin wannan auren akwai damuwa shi yasa kullum muke cewa ku kula da tarbiyya ku kula da tarbiyya ku kula da tarbiyya abubuwan da zan faɗa suna da yawa amma lokacin ba shi da yawa ba su shirya da wuri ba kuma sun zo suna dakatar da ni da wuri ina muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku Allah ya ba ku lada dan abin da muka faɗa Allah sa ku ɗauke shi a matsayin guzuri ku je ku aikata wannan ƙasa ta mu ta Nijar mu ne muku addu'a Allah ya zaunar da ku lafiya duk wata fitina Allah ya kare ya kare ku ya ba ku arziki ya ba ku abinci ya ba ku abin sha ya ba ku shugabanni na gari masu tsoron Allah masu tausayin ku waɗannan sojoji da suke rike da wannan ƙasa ba abin da za mu musu illa mu musu addu'a Allah ya riko da hannunsu Allah ya sa su kubutar da ƙasar nan daga tamfatsewa da watsewa da bacewa maƙiya da suke nufin wannan ƙasa da sharri daga waje daga cikin gida Allah ya sa ku fi ƙarfinsu Allah ya yalwata arzikinku Allah ya zaunar da ku lafiya marasa aure a cikinku Allah ya ba su mazajen aure masu auren Allah ya rike musu aurensu wanda mazajen suka mutu suna jiran mutuwa ne su ma ba su yi aure ba Allah ya sa su cika da imani waɗannan ‘ya'ya da kuka kawo mana da jikoki da ku ajiye mana a gabanmu sun birge ni kwarai ko surutu ba sa yi suna ta kallo na kamar da su nake wa'azi to wannan yana nuna alkhairi nan da shekara ashirin talatin da wannan za ta yi aure za a samu gidaje masu daɗi fatanmu Allah ya kulan ku da tarbiyyar ‘ya'yan nan ku ‘yan yara Allah muku albarka ku buɗe baki ku ce amin malam Allah ya muku albarka Allah ya haskaka rayuwarku Allah ya sa ku zama manyan mata ga ƴan uwana ma maza na ga ba sa cewa amin kuma Allah ya sa ku zama kaman malam ku fi malam ma da ilimi Allah ya sa ku zama manyan mutane Allah ya sa ku zama malamai na ƙwarai Allah ku sa ku zama masu tsoron Allah akwai ƴan mata a gabana su ma nan da ba su yi aure ba ga sunan Allah ya muku albarka ya ba ku mazajen ƙwarai kowa Allah ya ba ta miji na ƙwarai da za ta sakata ta wala ta shakata a gidanta Allah ya raba ki da miji mai takurawa Allah ya raba ki da miji mai mabantawa Allah ya raba ki da miji mai toshe aljihu Allah ya baki miji mai miƙawa mai cewa gashi gashi gashi karbi dauki Allah ya baku ko ba so to Allah ya zaunar da mu lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu